العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri mai albarka ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a sabon surar da mu tashi insha Allah suratul qalam yau muna rana ta Laraba 30 da wata na al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 15 da watan bakwai shekara ta biyu da ashirin da shidda allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura mai albarka suratu nun ko suratul kalam yake cewa nun malamai suka ce irin wannan harafi kamar sauran dukkan hurufin mukatta'a ne wanda suke farawa a farkon surori irin su aliblami irin su hami irin su yasin irin su nun irin su kaf da sauransu duk gaba daya allahu alamu ibrahim hibi sai allah ta'ala ce wani kalami allah ce ina rantsuwa da alkalami wannan alkalami wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi wasu malaman tafsiri sun ce shi ne wancan alkalami wanda Allah ta'ala fara halittarsa wanda hadisi na nazar ke cewa farkon abin da Allah ya halitta alkalami sai Allah ya ce masa rubuta ya ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta dukkan abin da zai kasance tun daga warkuwa tashin rayuwa to wasu ka ce wannan alkalami wanda aka rubuta komai a cikin sata wannan zaman namu yana cikin a rubuce dukkan mutumin da yake zaune a nan akwai sunan shi a rubuce a ranar kaza zai zama a wannan wuri mai albarka muna wa Allah godiya akan haka kuma wani Allah ya karba mana wasu da cikin malaman tafsir suka ce Allah da ya ce wa kalam yana rantsuwa da dukkan wani alkalami da alkalamin da mala'ikai suke rubutu da shi da alkalman da sauran bayan Allah suke rubutu da shi to Allah yana rantsuwa da alkalami kina rantsuwa ta farko sai ce wama yasqurun wannan shi ma rantsuwa ce Allah yana rantsuwa da abinda masu rukun alkalamin suke rubuta kina Allah yana rantsuwa da abinda suke rubuta kina yanzu anan ba su mutane aka rantsa da su ba abinda ake rubuta yanzu ga littafi a gaban mu yana cikin abinda ake rubuta da duk wani abin da za a rubuta Allah yana rantsuwa da wani Allah ta'ala yana rantsuwa da duk abin da ya so a cikin bayansa kuma wani abu a cikin sifarsa ko da kansa gaba daya wani ki tafa wa rabbika kaga rantsa da kansa kaga idan Allah ya rantsa da alkur'ani ya ce wani qur'ani ya rantsa da alkur'ani ya rantsa da maganarsa maganarsa kuma ba makhluqa ba ce sau da aka Allah yana rantsewa da abin da ya ga dama ko cikin bayansa ko ya rantse da kansa ko da siffarsa to Allah yana rantsewa da alƙalami da abin da ake rubuta da shi jawabin rantsuwar shine ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ta'ala ke cewa kai ya rasulullah cikin ni'imomi da kyautar da Allah da ya maka baka da abin da suke zargin ka da shi na taɓin hankali domin maƙiya Allah saboda ƙin gaskiya suke tuhumar annabi sallallahu alaihi yana da taɓin hankali annabawan Allah da sun yi kowa ne su sun yi kowa hankali amma wanda bai san gaskiya sai wada haka dai abin da suka faɗa ban mamaki saboda maƙiya Allah ne maƙiya gaskiya ne ko me su faɗi amma in ba don haka ba su da kansu san ƙarya suke su sa annabi sallallahu alaihi wasallam da tabin aljanna mutum da zai faɗi abu kuma ya san ƙarya yake kamar mutum ne da zai rike kayan mutane ce nashi ne a ja ana zuwa gurin shari'a ya san ƙarya yake to haka nan su ma waɗannan kafirai sun tanda cewa manzo Allah sallallahu bashi da wani abu na tabin hankali babu wani wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah ta'ala ki ta lalle kai ya rasulullah kana da lada a wajen Allah ba mai yankewa ba idan aka ce lada bai mai yankewa ba duk duniya balma dukkan bayan Allah ba wanda zai samu lada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa tun daga ran da Allah ya kira ya aiko sa ya fara kiran mutane duk wani wanda kaga a yau ma yayi imani da Allah ko ya musulunta natijar kiran wane ne kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya kira mutane zuwa ga shiriya to yana da ladan nashi na kashi na kiriya kuma yana da ladan duk wani wanda ya ji wannan abin da ya faɗa yake shi har yanzu ta shi alƙiyama yau idan muka buɗe alƙur'ani mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam da kamashi akan kowa daga cikin musulmi duk fadin duniyar nan duk karatu na alkur'ani ko sunna ko aiki kai da hadisi ka duk abu na alkhairi in ka aikata sai ya samu lada ladan shi yana yankiya akwai mai lada irin nashi babu shi shi yasa Allah ce wa innaka la ajran wa inna laka la ajran ghayra mamnun lalle kana da lada wanda ba mai yankiya ba a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa lada ta gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi da lada a wajen Allah ta'ala wanda babu wanda zai je da irin wannan lada na shi. Da za ka ɗora dukkan mutanen duniya suke da gefe ɗaya ka ɗora shi da sai ja su. Salawatullahi wa salamu alaihi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah ta'ala ce lalle kai ya Rasulullah kana cikin ɗabi'u da halaye manya-manya masu girma. Yan uwa ku ji wannan ba. Wannan yabo daga wajen wa. da wajen Allah ya yabi manzara sallam da abin da ba wanda aka yaba da shi Allah ce lalle kai kalima ga wa'innaka a ƙarfafa maganar da nuna taukid lalle kai ya rasulallah la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'u da halaye manya-manya masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam halayensa su ne alƙur'ani Aisha aka tambaye ta akan halayen manzo ta ce kulqul Qur'an ya karanta alqur'ani duk abin da Allah ya ce ya aikata alqur'ani ya aikata duk wanda Allah yana ya hannu shine dabi'unsa ba abin da ya rage na alqur'ani duk abin da Allah yake so ya aikata ya yi shi kuma yanda Allah yake so haka yi ba wani abu da ba da Allah yake so akwai mai irin wannan samun matsayi in ba wani bawan Allah ba kuma dan dama asali ɗabi'u masu kyau manzo Allah sallam aka tambaye shi menene abin da yafi yawan sa mutane aljanna yace taqwallahi tsoron Allah da kuma ɗabi'u masu kyau shi yasa mutum ya zamanto mutum na gari na kirki a cikin mutane ba wanda mutane suke kuka da kai ba da halaye masu kyau iya daga cikin abin da ke sawa mutane samu gidan aljanna hakanan ɗabi'u da halaye masu kyau suna nauyaya mizanin lada ta gobe kiyama ɗabi'a mai kyau tana daga cikin abin da ke sa mizani ya yi nauyi ke sa ake so mutum ya zamanto mai ɗabi'u masu kyau kuma ɗabi'u masu kyau koyi ne dawa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutum mai ɗabi'a mai kyau za ka ga mutane ba sa ƙaunar rabuwa da shi dole da kaga an rabu da kai ana ba da labarka barka barka to kai kuka da kanka ka zo musiba cikin mutane domin a cikin mutane akwai wanda akwai mutum da mutuwa zai rika murna ka san wannan kuma ya kai karshe saboda tsabar ɗabi'u marasa kyau da miyagun halaye Allah kare to wannan ɗabi'a wanda Allah ya bi a sallam da ita ita ce halin da babu wani hali irinsa salawatullahi wa salamu alaihi kuma sahabbai waɗanda suka zauna tare da manzo Allah sallam su suka fi kowa sanin ɗabi'u masu kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halaye ba su taɓa ganin halaye masu kyau irin hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi haƙurin da ba wanda yake da haƙuri da Allah ya ba shi tausayin da ba wanda yake irin sa duk wani abu shi yasa malam alfazazi cikin shirin yake cewa min al-abdi ahna bal min al-ummi arham diyan da kaga uwa da uwa suna tausayi ga ce Allah zai yayi tausayi ga to sai Allah ta'ala ke cewa fasatu busiru wa yusirun bi ayyukum al-maftun ya ce sasanni za ka gani su ma wannan masu karyata ka mutanen maka za su gani a kusa rana ta gobe kiyama a kusa take domin da ka mutu ba abin da ya rike maka illa jiran tashin alkiyama za su gani da cewa kuma su sani wane ne yake da taɓin aljanin kenan ba haka suka faɗa ba to kiyama za ta yi ba gaskiya mace ba sa so an gaya suka ce ai taɓin aljani ne taɓin hankali ne to za su gani kamar yau ne a gidan anan duniya za ga mutane ana nuna musu hanya ta kirki hanya ta gari amma mutane suna faɗin maganganu marasa kyau kana kiran mutum zuwa ga alheri shi kuma yana ƙara gudu shi yasa yan uwa ku gane da kyau duk lokacin da ka ga ka gaya mutane gaskiya ko an gaya maka magana ko an yi wani abu kama da kaka damu annabawan Allah duka ka sun gani akan wanda ne aka ce annabi sallam yana da tanin aljanna annabi nuhu alaihi salatu wassalam cewa Allah ta'ala ya ce wa inni kullama da'awtu li taghfira lahum ja'alu asabi'an fi azabi wasagashu siyaman wa asabu wasakbal sigar wata aya ko ta yi falam yazuru du'ai illa fira kiran da nake musu ba abin da ya kara musu sai gudun gaskiya yanzu ma mutane haka suke kuma matsalar lokacin da mutum zai ankara ta ɓaci in ka ji karɓar gaskiya ka tafi a haka nan lokacin da za ka ankara ba wai ka mutu ba za ka ankara lokacin da mala'ika ɗaukar ranka a lokacin za ka sani sai dai kuma babu gyara to kaga ashe ku nan akwai haɗari inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili ubangiji ga Allah ta'ala shine masani da wanda ya bace akan tabarkinsa saboda haka duk wani ɓacacce Allah san da shi kuma haka nan wa huwa alam bil mutadin Allah shine masani da dukkan wanda suke shiryayyu da wanda yake kan hanya ta shirya waje Allah ta'ala yayi mana dace ya dora mu akan hanya ta shirya
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, Fala tuɗi mukazzibin kada ka bi waɗanda suke masu ƙaryatawa, karka bi ra'ayinsu, karka yi aiki da abin da suke fada, karka yi mu'amala da su masu ƙaryata da abin da Allah turo annabawansa. Sau da ka mutunan da yake hanya maras kyau, karka bi shi. shi yasa mutum kada ya kalli mutunan da yake kan hanyar da mata gari mai bi shi ko kai koyi da shi shi yasa ba karamin kuskure ba ne musulmi yana kallon kafiri yayi koyi da shi tunda kaga ana Allah ta fala tu din mukazzibin wanda kafiri duka mukazzibin ne me za ku dauka a wajen su akwai na alayin za ka dauka shi yasa malami suka ce kafiri ba a koyi da shi a komi in banda abu bara ɗaya ta menene abin da ya shahi al'amarin na rayuwar duniya na technologiya wanda da ake ko na likitanci ko na noma ko na wani abu shi ma wanda aka tabbata mai amfani wannan shi ne za a ɗauka wanda aka zama shi da amfani shi ma na duniya ya yi watsi da shi amma ko a addini ko a ɗabi'a ko halaye ko wasu mu'amala karka koyi da shi amma har mutum daga cani hawa ture ne wai na zai shi hawa ture kamar kana sukiyar kanka da kanka kana daɓa kanka ko kafin Allah kare waddu law tudhinu fayudhinun Allah ta'ala ke cewa waɗannan kafirai suna guri ina ma kaɗan karkato kaɗan tausasa ma'ana ka musu mujamala kenan akan abin da suke na ƙaryen nan da shirkar da suke su suke ka ɗan lankwaso ka nuna kamar haka yake su ma su ɗan lankwaso su ce eh na kan ma mu ɗan yarda kenan aje kai ka ɓoye gaskiya su ma su ɓoye shi yasa aka ce mudahana so suke ka yi mujamala su ma su ɗan maka mujamala shi yasa mujamala ba abu ne mai kyau mutum ka riga shi ne masu aƙida ta shi an ji suke taƙiya da taƙiya duka irin wannan ne ka huki wutarwa ka bayyana gaskiya kawai kai mumini ne ka bayyana imaninka da Allah abu na gaskiya kawai ka bayyana a hili kana tare shi karya baka tare da ita a zaune lahiya zai da dan adam ne ba burge shi za ka yi ba in ka ce ba za ka burge ba wahala ba ce wanda ba ka tsaya kan gaskiya ka sha wahala kar ka yi biyu babu shi sa Allah ci kadda ka yarda ka musu guda hana ko ka musu nishawar wala tuɗi kulla halafin mahin Allah ta'ala ce kadda ka bi duk wani mai rantsuwa ta ƙarya ta guji wa wani siffar mutum ne za a faɗi wanda lokacin da aka faɗe shi a take jama'a da suke garin makka a lokacin kowa ya gane wa ya yake da wannan siffa mutum da kasa akwai abubuwa da ya aka zana ba ya an waɗi ba kuma lafazin kuma zai ɗauki duk wanda ke da irin wannan ɗabi'a tashi har zuwa tashin alkiyama amma asali akan wani mutum aka yi magana wanda an gane shi ba ake nufi kamar za mu bayani insha Allah Allah ta'ala ce kadda ka bi kulla halafin duk wani mai yawan rantsuwa ta ƙarya kaga kenan aka faɗi haka kaga sifa ta fara fitarwa ai mai yawan rantsuwa wanda akwai wanda shi bai rantsuwa ko dai ta ƙarya ma asali kuma dama asali yawan rantsuwa ma ba su abin da ake rantsuwa sai abin da ya zama dole shi yasa cikin alkur'ani akwai kur'an da Allah ta'ala yawa da misalin umarni da kansa ya rantse kuma Allah da kansa yana rantsewa amma haka nan mutum ya ta rantsuwa ba su to kuma in rantsuwa ta ƙarya ce kuma ko ɗaya ma ba su ba kaɗan nan ba diya ba Allah ce hallafin mai yawan rantsuwa ta ƙarya mai hinin walakantacce to kun ji sifa ta biyu ta hutu ko ga rawan yawan rantsuwa kuma gashi mutum ne walakantacce idan ka ce mutum walakantacce to kowa zai ya ake zama mutum ya zama walakantacce idan mutum ya zama maras kuma a cikin mutane ya zama mai walakantar da mutane wanda ya rena kowa mai girman kai to kuma wani ya zama walakantacce to wannan mutum kun ji cikin sifofinsa walakantacce sai Allah ta ce hamazin mai aibata mutane ma'ana mai yi da mutane yi da mutane da mai nuna da baki wani likuli kuma zattun lumaza da mai nuna da kyawace na hannu da mai nuna da ido da ma mai yi da mutane duk wani suna ciki mai aibata mutane ke shi bai taɓa ganin laifinsa ba a na jama'a yake gani ba wace ku ya ce laifi tudu ne shi wannan hammazin mai yawan yi da mutane bayan wannan ma masha'in binami mai tafiya da annabinta yana haɗa mutane fitinan yanzu wannan sifofi a yi a wanda aka faɗi kamar zubutu a lokacin wata ce wannan aiki ne wanda ake magana da shi kamar wani lokaci ne da ake ba labarin wani irin masu aikin tsibbin nan shi yana za su yi wani aikin su na tsibbu sai ɗayan yake ce a ɗaya ta wani aiki namu sai an yi makaryata uku yanzu su da kan sai ya caye mashi yau gani ga kai sai wani yawa da kuma ya ce ya ce dame ya ce wa kuma kalitan da suka wuce mu shi da ya ce dame zai hudu haka ya ce wa kuma kalitan da suka wuce mu kira san da cewa rutsu da ba abu da ke suke yi shi yasa kanta mutum ya yarda ya tafi ainihin wannan to annabi manci shine haɗa mutane ɗaukar maganar wannan ka kai zuwa gurin wannan da niyyar banna shi yasa malamai aka ce wajen ta'arifin aka ce da niyyar banna akwai daukan magana a kai ta wani guri wanda shari'a ta yarda domin maslaha ta addini ko kuma domin addinin nasiha wanda shari'a tana kallon hanyar da aka bi domin karewa wata matsala mai faruwa babba za ka iya yi da mutum ko ba a rubuta maka zunubi ba yanzu misali mutum ne mai cin amana mutum ne wanda ba amana da shi a wani lahiya sai kaga wani mutum bai san shi ba suna mu'amala a wannan min babin nasiha ka iya kiran shi ka kwanta mashi hankali da mu'amala da wani in ku har ma ya nemi shawarar kuma dole ka bayyana mashi gaskiya to daman sun yi da wani ya cuce shi wani masu yi da shi ya cuce shi wanda ba ka yi da shi ba wanda ya hana a yi da shi ɗin shi ya ba da izini ana yi da shi domin a kare in ya kamata a rika lura da kyau da wannan to wannan kun ji mai tafiya da annabiwanci manna'il lil khairi Allah ce mai yawan hana alkhairi shi yasa aka zo da su sika ta mubalaga mai yawan hana malamai suka ce idan aka ce mutum mai yawan hana alheri to kafin nan me ya kamata a fara ciya shi ba bai yi yana yi hana yi kenan daman shi yana rubar alheri bai yi kuma bai ya so wani mahi mu'tadin a ga duk sifar shi ake zanawa sai an gano mutum nan mu'tadin mai ƙetare iyaka mai ta'addanci athimin mai yawan aiki na zunubi utullin ya ce mai zafin rai mai mummunan ɗabi'a ina ce da larabci utul mai zafin rai mai ɗabi'a maras kyau mai rishin kumya mai girman kai sifofi da ya mutu yake ɗauka sanai zama utul shi sa ki ce ja ta ce ja kamar ke kashe shi wanda zuciya ta bushe shi ne utul ba da zalika Allah ce bayan wannan ma utullin din zani ya ce wanda ake dangana shi ne ga mutanen da bayya cikinsu kenan ba ɗan cikinsu ba ne kenan ana dangana shi ga uban da ba shi bane uban shi a hakikalin gaskiya to wannan siffa tun daga can da Allah ce wala tuti kullu hallafi kun ji siffofin da muka zana ko da wani mutum ɗaya ne da Allah ce kar a bi shi kuma a kai tsaye lokacin da a garin makka ake magana tunda wannan aya makiyya ce surar ma makiyya ce kuma farkon kira ne a wannan lokaci a garin makka mutum akwai mutanen banza masu yawa amma wanda aka fi tsammani mutum biyu ne a ƙarshe kuma mutum ɗaya ne kuma babu shakka mafi yawan malamai ta kasance shi da da wurgudun ce a khanas ibn sharif wanda can ma in kun diba cikin suratul baqara da Allah ta'ala ke cewa wa iza sa'afil وإذا منك تجن ليهلك الحرث والنسى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسى ولشان أنت دام أكنس بن شريك توسنتي أكنس بن شريك أما ذاتي ما في الجاي وليد بن مغيرة shine wanda yake da wata da Allah ce an kana da malin wa bani kenan wanda ya ƙara guddo shi walid ibn mugira a maka iya da cikin masu kuɗi da yaya da yawa to saboda haka sai a gano da cewa ashe wannan abu da ake magana ana magana ne akan walid ibn mugira shi ne wasu cikin bayanai na malamai da magani sai suke cewa a wannan lokaci kasan duk abin da ake sabkiya na wahayi a makka ba su yi imani da allah ba amma su ma suna karanta kuma suna saurara a karanta da suka ji an karanta wannan ayoyi walid ibn mugira a kai tsaye shi da kan shiga da shi sai aka ce yake cewa yace ya tabbata da muhammadu bai ya faɗa abin da ba gaskiya ba ce an ya kwaya ya ce mugira ubana ne kwa shi da kai yake ce an ya ubana ne kwa ɗan da ai walid dan wajinta ibn mugira shi da kai ce wannan ya ce akwai magana nan ya ce muhammadu bai faɗa abin da ba haka ba sallallahu alaihi wasallam yace kenan shi da kai yake bincike ke ta tambayar mutane an ya ubana ne ko mu ga abin da aka bari saboda haka dai diya da cikin malamai sun ce wannan mutum shi ne to duk mutumin da ya dau sifa irin ta shi ma haka zai tafi duk da cewa a lokacin nan ma lalle wani dubun mujira shi ya fita da sifar amma wani ma zai iya daukar irin wannan sifa cikin wa'annan tsakiru da maka to sai Allah ta'ala yake cewa bayan ci utulun ba'ar zalika zanin ya ce to duk abin nan da yake yi an kana zamani wa banin don ya zamanto ma'abocin dukiya da yaya sai malamai suka ce a nan idan mutum Allah ya haɗa masa dukiya da yaya to ni'ima ne ta duniya ya same ta domin yanzu yau da za a ce kana da miliyar na dola amma baka da yaya ko kwara daya da tashin hankali sai ya kama ka haukaci da ba za ka taɓa jin daɗin duniyar nan a ce ka mallaki biliyan ma amma kuma baka da yaya ko ƙwara ɗaya akwai matsala ko shi da kake ga mutane su faɗa nan su faɗa nan neman ɗayaki haka nan idan aka ba mutum ‘ya'ya ko da ‘ya'ya ɗari aka baka baka da ko sisi shi ma wani sabon bala'i kana zuwa gida shi wancan rigar shi ta cire wannan takalmin shi ya cire wancan kudin makaranta wannan ya ce kaza sai ka ci kamar kawa sai kamar dole kenan kaga ashe ku anan dole ne mutum ya san ni'ima ce idan Allah ya hada maka kawa Allah godiya wani ya samu ɗaya wani bai samu ɗaya wani duka biyu ma bai samu ba amma kai Allah ya hada maka to wannan mutumin Allah ne ya haɗa masa wannan ni'imomi guda biyu amma dalilin waɗannan ni'imomi guda biyu maimakon yawa Allah godiya ya imani da Allah ya ki imani kuma ya kafirce kuma yake wannan iya miyagun ayakunan nan da aka zaba to kaga wannan mutum al'amarinsa ya ɓaci idan tutula alaihi ayatuna ala asatirul awwalin yace Allah ta'ala ke cewa idan tutula alaihi ayatuna idan aka karanta mashi wannan mutumin ayoyinmu maimakon ya imani da Allah ya nuna cewa Allah ya faɗi wannan a caki a sadirul awwali ta tsinyoyi ne na mutanen farko labari ne ba da gaskiya ba ka san da ba haushe ma san tatsiniya ba gaskiya wace me yake cewa tatsiniyar ku ta zo ta wuce kenan ta lokacin ta tsaya da wuce kenan ba gaskiya ba ce to amma saboda kin Allah wannan littafi na Allah mai girma ke cewa tatsuniya kaga da ke ba tatsuniya ba ce ai kaga yanzu ma gashi ana karanta shi shi kuma da ke shine tatsuniya ai ya wuce kaga yanzu shi kadai sai dai miyagun aiki da zaba da labari shi yasa mutum kada ya reba miyagun aiki a riga ba da labari da ka mutu ba abin da ke bunka sai aikin da ka aikata ko sharri ka aikata ko ba hori ba cikin jama'a dole je hidiya daga hori ko ka ji ko kasu ka aikata alkhairi kar ka bar wani abu bayan ka bana alkhairi duk abin da zai zama to bayan ka an ganshi an yi aiki da shi da zama alkhairi za ka yi murna da haka da ka aikata in ka bar sharri za ka yi kuka kai da dama sanasimuhu al-khurtum Allah ce to wannan mutum za mu masa shaida alama a karan hancinsa don a gane shi shi yasa na ce muku kowa ya san a garin maka ba wanda yake da wani sifofi da aka zana yan lawa wani dubin mihir ko da wani iya da kwai shi da shi ne gaba ko da wasu malamai sun ce a karasu bin shari to banda a karasu ba ga mai gidansa gaba da sau da haka wannan mutumin wani dubin mugira maras kumya ne duk yadda kake ga su abu jahal suna da rashin kumya to akwai masu gidansu shi yasa mutanen maka da ke ba sa son gaskiya sai suke cewa laula nunzila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai su abinda suke so me yasa ba a saukar ba wannan alqurani a cikin mutum babban mutum a cikin wannan alƙarya guda biyu makar ta'if wai ka zama suke ne irin su wani jimul mai gira dan Allah mutane maka in ba da rishin gaskiya ba da kin gaskiya dan Allah da aka turo musu wani dubu da mikira ko aka turo musu Abuja ko asibin wayar ko aka rasu da shari'a da irin wannan marasa kuma dan Allah gaskiya da al'amari ne za su wada sai su wada halayen su sai za a turo mutum da kowa san gashi kaza kaza amma Allah sai da ya diba wanda dukkan ba da kowa ya yarda shi kowa san mutumin kirki ne ba taba ganin ɗabi'a marasa ko kwara ɗaya a wajensa mai turo muku amma yanzu saboda kin gaskiya shi yasa mai kin gaskiya kadai ka shawo mishi dai ba abin da za a mishi dai shine yanzu ma ga mutane da suke adawa da gaskiya kullum yanzu duk wanda ke shiga cikin salula yana kallon abubuwa za ka turo abubuwa da yana ban mamaki za ka mutane wani irin tunani gare su wani abin ka gani kadai zai kai mamaki mutum wai karya a zuwa a ɗari mutum kuma har a yarda wannan mai karyar kuma mai gaskiya zama tuna shi ne makarici da za a nan na gani an turo a cikin waya wani yana magana yana cewa shehu amur tijani ko riga zai sa sai annabi ya ce mishi ga irin riga da zai sa abinci ma shi ke gaya mishi irin wannan kuma yanzu wannan mutum ne wannan ƙaryan kuma su ne aka yi da su aka yi ake tafiya tare da su sau da kari magana sai aka gwado wani maganganu guda biyu da aka yi ɗaya magana ta ɗahir goci da wani malamin ɗaya na dariƙa ɗaya ta albani ɗaya ta maraja ɗahir goci yake cewa idan zaɓe ya zo za a yi zaɓe sai babu ɗan ɗariƙar da za ka zaɓa sai ɗan izala da kuma kirista ko da wanda ba musulmi ba ya ce to wanda za ka ɗauka kiristan ko wanda ba musulmi ba saboda ya ce kirista bai ya ɓata shekwanan ka bai ya zagin shekwanan ka bai ba roji da shekwanan ka bai ma san da su ba shi ma wancan malamin ya ce har yana magana shi wannan sabon magana ne ma tun da ya ce ga bantami ya wuce karku zaɓe shi yana shakala zaɓe shi to amma kuma sai a gudu albani da malam jafar malam jafar yana cewa wallahi yau idan ya rage da ɗan ɗarika da kirista wanda za a zaba ce wallahi za mu ɗauki ɗan ɗarika yace saboda shi musulmi ne ya ce ya ce Allah kaga adalci ya ayu alladhina amanu kunu qawwamina bil qisti bi shuhada alillahi walau ala anfusikum aw li walidaina al-akram can kuma yake cewa kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'ala kan dan kana kin wani mutum kaje adalci Allah ta idilu wannan shine adalci wa garin ne takwa shi ma albani haka ya fada ba rana ɗaya suka yi ba amma da ke manufarsu ɗaya ce gaskiya ce sai magana ta zama ɗaya shi yasa wani malami ya ce ta bayan til ahwalu wal maqsiduhu gashi kowa inda ya fuskanta amma kowa ta ake manufar shi da adalci shi ma albani ya ce yau in ya rage da kirinsa da ɗan ɗariƙa shi za mu ɗauki ɗan ɗariƙa saboda shi wannan musulmi ya sai ya imanin da ko mu aka fata shi to kaga wani shi ne adalci amma shi kaga shi abinda suka faɗa su wancan saboda haka yanzu wayannan mutane musamman ukun nan da muka yi magana kowane daga cikin su yana ina ya gamu da Allah to abin na tabbas duk wanda ya zamanto akan gaskiya yake babu shakka yana farin ciki ba wani mu ce wane ba amma babu shakka duk wanda ke kan gaskiya yana cikin murna duk wanda yake kan abin da ba gaskiya ba kowane ne to yana cikin nadama yana nadama wallahi da Allah yana ba da damar da mutum ɗaya zai dawo duniyar na wallahi da kun yi mamaki sai dai matsalar in ka tafi bakka dawowa ba zai ka ba wani labari in kana yi ka aiki da kirki in baka yi ka sani za ka yi da dama Allah kare mu da dama Allah mana da shi da ya kuna na gani
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون to Allah ta'ala ke cewa inna balawnahum Allah ce mu ne muka jarabi mutanen makka da yunwa da fari da wahala kama balawna ashabar janna kamar yadda muka jarabi wasu mutane ma'abota garka wasu bayan Allah ne da aka ce suke da garka lokacin mahaifinsu da rai duk lokacin da zai yanke garkan nan to yana tattara masu ƙaramin ƙarfe ba su yanzu abu da ya komo hannunsu to shi ne za ku biya suka yi is a samu lokacin da suka yi rantsuwa suka ce la yasri munnaha muslihin za su je su yanke garkasu da asuba cikin duhun dare ba wanda zai gani amma lokacin da suka yi rantsuwar ko suka ba da labarin haka za su yi suka yi niyyar wala ya sassu su ce mai insha Allah ku ce ba haka ne shi kuma la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an tun da abu ba hannun kai ke ba duk program din da Allah ga dawo watsa shi zai ba abin da zaka yi ko kai wane ne ba wanda yake da damar da zai zartar da abin da yake so banda Allah ba yi shi ko wane ne kana kallo zai fi karfin ka yanda ka so ba haka zai kasance ko dole ka kura amma shi Allah babu wani tangarda wajen subhanahu wa ta'ala wala yastasna fa dafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun sai mai zagaye daga wajen ubangijinka Allah ta'ala ya zagayo cikin dare suna barci ya kone garkan aka maida ta toka duk ita ta sun bushe garkar ka misali kana da inabi kana da dabino kana da waye ka tarba ku kawai a bushe ya toka kawai ba Allah ba ke wannan aiki fa'al lima yurid fa asbahat kasarim sai gashi an wayi gari wannan garka ta zama kamar bakin dare bakin kirin to yanzu yarkin tahiya ga garka ya zuba garka a kone ma take lokacin ne kafin ma su tashi ta yi kama hanyar ma an kare da gona Allah ce fata na da musbihi sai suka fara kiran juna da asuba da duhu duhu ko tashi ani gudu ala harsikum ku yi gauga ku guje ma'ana ku yi jijji ku ta yi da duhu duhu zuwa gonar taku in kuntum salim in dai har kun yi niyya yanki cewa za ku je ku yanke garkar nan ta fita fita Allah ce fandala ku suka ta yi wa mai takhafatu suna koyi koyi a hankali magana ma kasa kasa fasu wani mai suna ce Allah ya dukhulan na halimu alaikum miskin bayan Allah bai karamin gani Allah ce a yau ba miskin da zai shigo wajen yau ku za ku ci kayan ku kadai ba wani miskin da zai samu wani abu ciki Allah ce waka dau ala hardin qadirin sun yi sabiya sun tafi a kan niyya maras kyau shi ne haddin ana niyya mummuna ke suna ga suna da ikon za su yi haka ne kuma suna ga sun kai ƙarshen za su yi haka ne ya za ka ce ƙadirin su suna ga cewa za su iya zuwa kuma za su iya yanke to shi kenan sun zo garka sun ga babu garka amma ga wani guri a ƙone baki kiran da toka falon mara auha ƙalu inna labarin suka ce in bata ba nan bane sun yi batan kai awa wani zai zai ya kalla ya kalla ya gani makwautan namu ga komi da kuma ya ce awa ya ce gayi ba wani fata ya ce balla ni maru an haramta mu da ne kona ta kai ala usatuhum alam aqul lakum sai wanda yake mafi adalci daga cikin su ka san duk lokacin da za a yi abu a cikin jama'a za ka samu wani karfin sa aka yi shi sai yayi kokarin a tafi akan gaskiya kowane irin mutane ne yanzu misali ko a mutane suke da munar aƙida sai ka samu wani wanda inda an bi ta kan shi walla da an yarda gaske amma to tun da yana tare da su haka zai bi su a ta yi shi yasa wanda Allah mushi dace sai ga ya fandar ya huta ya bar su ya ta ya ka ya karbi gaskiya to kai ku zai nu to so da haka wannan ausatuhum din sai ce alam aqul lakum da ba na ga muku ba ta ba cike ne yace laula tusabbihun anan malamin tafsir sun yi magana guda uku akan laula tusabbihun ko suka ce me yasa ku ce ba insha Allah ita ce ake niyi anan su a lokacin su in ce insha Allah ya ce tusabbihun wasu malamai suka ce lola tusabbihun me yasa ku tasbihi ba a lokacin nan yin tasbihi a wajen su kamar ka ce insha Allah ne to ne wannan wanda kusan guda uku da gani ne wani malamai sun yi akan wannan dola su sami saboda haka kenan me yasa ba ku tsarkake Allah ba qalu subhana rabbina sai suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin ko suka ce mun zalunci kanmu suka yarda da cewa wannan abin da suke su suka yi laifi abin da Allah ke so ke idan bawa kawa Allah laifi sau da ka yarda da ka mishi laifi karka girman kai ka je kana kumbura ko kana fushi ka dawo ga Allah shi sa bayi na Allah duk abin da ya faru za su mai da Allah Yunus yana cikin cikin kifi ce la ilaha illa anta subhanaka ce inda kuntu min zalimin to wannan bayin Allah sai suka yi nadama wato nadama a nan duniya tana da kyau kaga wannan da ke ba lahira ba ne abinda suka yi yayi kyau amma inda a lahira ne suka nadama da bata amfani amma tunda ta duniya ce za ta amfane su bar ma ta amfane su suka ce inna kunna zalimi mu muka zalunci kanmu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun sai kuma yanzu aka gabaci juna kowa yana zargin dan uwan shi dama ma wani kai kawo da shi a'a ni dama ni dama da abun da na ce kaza in ta ɓaci haka ake yi ko mene ne aka yi maras kyau sai ana yanzu buga ko ƙwarayin aka kama su aka ɗan risi a gaban iko za ka kamar su buga da juna ana rikici ƙalu ya wailana suka ce kai ta mun cuci kanmu inna kunna zagi lalle mun shi shigi ya za a yi haƙƙin bayan Allah mu hana su mun ko mu ce za mu ci zauna lahiya da haka kenan sun yi kuskure asa rabbuna an yubdilana khairan aw taqra an yubaddilana ya kusata ubangiji mu Allah ta'ala ya canza mana khairan minha wanda tafi wannan garkata mu inna ila rabbina rajibu lalle mu masu kwade ne zuwa ga ubangiji muna kwade Allah canza mana to duk bawan da yayi irin wannan laifi ya tuba ga Allah yayi nadama kan haka to babu shakka Allah zai canza mishi domin ya bi matakin da ya kamata ya bi saboda kuma nan ne duniya yi da dama kaga gobe zai kara ba kaga gobe zai gyara ba zai sakin haka din ba kuma Allah canza masa wanda ya fi haka ne kazalika al'azab Allah ya tsoye da kaga haka haka azaba take to sai dai wannan ai mai sauki ce tunda ta duniya ce yace wala azabul akhirati akbar azaba ta lahira ita bikin wannan ba komai ne ce ta duniya ce daukanu ya alamu da mutane sun sani da sun yi taka tsan da sun nemi tsari da azabar lahira a wani Allah ta'ala tsare mu da ita ina ga ana zamu tsare insha Allah sai mu tashi inna lil muttaqina bala sura ta da ubi ke amma ina shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa yau ne insha Allah ne